الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيو كان وتا شا بيار وتا سفر شكرا تدبو دا دا dari hudu da talatin sha nawa ne? sha hudu ne? to sha hudu sha hudu ga watan safar ko? hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shine ya dace da nawa kenan ha? goma ko ko tara tara ga watan biyu shekara ta dubu biyu da takwas a lissafin da tara a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka wanda wannan kuma shine darasinmu na goma sha uku a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani wanda idan ba ku manta ba a satin da ya wuce a cikin wannan sura suratul baqara a mun tsaya ne a aya ta tamanin da takwas fadin Allah madaukin sarki wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun ta yadda su yahudawa suke cewa kulubuna golf ai zukatanmu wato a jimke suke a rufe suke shine abin da ake nufi da golf falata'i wala tafkahu ma taqul ka daina ma wahal da kanka kai muhammadu zuciyar mu bata haddacewa kuma bata rike abin da kake faɗa kana faɗa ne kawai yana shiga tana yana fita tana shine kulubuna golf daidai yake da faɗin su fi qulubina wa qalu qulubuna fi akinnatin kenan zukatan mu suna cikin akinna in an ce akinna abin da yake lullube a rufe babu wani abin da yake sai tsaga shi ya wuce to shine Allah ya ce Allah ya tsine musu albarka saboda kafircin da suke yi kalmar Allah ana ana nufin at-tardu wal ibti'adu an rahmatillah wato kora da kuma nesantar da mutum daga rahmar ubangiji shine la'anta idan aka ce Allah ya tsinewa ne ana nufin Allah ya kore shi Allah ya nisanta shi daga rahama ta sa fa qalilan ma yu'minun kadan ne suke yin imani daga cikin su yawa yawan su zaga arna ne kuma arnan suke mutuwa Allah kiyaye to yau zamu tashi walamma ja'ahum kitabun min indillah na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا نعم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ibnu kasir ya fadda riwaya a cikin tafsirinsa game da muhammad ibn ishaq sahibul magazi shi ma ya fitar da isnadi hasan cewa yahudawa sun kasance suna neman taimakon Allah madaukin sarki ya turo musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kafin ya zo din suna neman zuwansa kamar zai taimaka musu ne su haɗa kai da shi don su yaƙi sauran kafirai irin su al-Aws wal Khazraj kafin zuwan annabi din shine ma'anar yastaftihun yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya turo shi cikin Larabawa ya turo shi ba Quraishi ba Hashimi ba a cikin yahudawa ɗin ba kawai sai suka yi hasada sai suka yi kafirci suka ce su ba su yarda da shi ba da fa suna faɗa wa sauran kafirai ne muna nan muna jiran muhammadu zai zo za mu haɗu da mu da shi annabi ne da zai zo ƙarshen zamani su tsammanin su a cikin su zai taso idan ya zo za mu haɗu da ku za mu muku kisan kashi kiyashi za mu kashe ku ɗaya bayan ɗaya suna ma yaftakhiruna bi maji'i muhammad alfahari ma suke da zuwa annabi Muhammad din cewa in dai annabi Muhammad ya zo ai su shikenan kakas ta yanke sada amma ka duba tsiya ta ba yahudi da kafirci irin ta annabi yahudi yayin da Allah ya turo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam din sai zo ba a cikin su yahudawan ba bayan da suke tsammani ba kafaru biki sai suka kafirce mashi suka suka canja abin da suke faɗa da ma'az ibn jabal da wani mutum da ake ce da shi bishir ibn al-bara ibn ma'rur da dawuda ibn salama suka ce da su yahudawan ya ma'ashar yahud ya kutayen yahudawa ittaqullah ku ji tsoron Allah wa aslimu ku miƙa wuya faqad kuntum tastaftihuna alaina bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama da fa kuna neman taimako da nasara akan mu da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa nahnu ahlu shirkin mu kuma da din mu mushrikai ne mu ba yahudawa bane amma kuna cewa in Muhammad yazo za ku haɗu da shi ku yaƙe mu wa tukhbiruna bi annahu mab'uthun wa tasifunahu bi sifatihi kuna ba mu labari cewa Allah zai turo annabi Muhammad kuma kuna ainihin ba mu labari akan sifofinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai wani mutum da ake ce da shi Sallam ibn Mishkam sai yake cewa ma ja'ana bi shay'in na'rifuhu ya zo amma bai zo mana da wani abin da muka san shi da shi ba wa ma huwa billadhi kunna nuzakkirukum ba shi bane wanda muke tunatar da ku cewa zai zo din ba shi bane ko wa ma huwa billadhi kunna nazkuru lakum ba shi ne wanda muke ambata muku cewa zai zo ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya din walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum yayin da littafi ya zo musu daga Allah littafin na ai ba haka kawai ya zo musu ba ya zo ne tare da wani mutum shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama musaddiqun lima ma'ahum wanda yake gaskata abinda yake tare da su ko yake muwafaka shine musaddiqun ai muwafiqun lima ma'ahum yana muwafaka da at-taura alqur'ani ya dace wurare da yawa a cikin at-taura wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru kuma su Yahudawa sun kasance kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ay min qabli mab'athin nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftihuna yastansirun suna neman taimako shine yastaftihun kalmar yastaftihun anan suna neman taimako haka zaka fassara suna neman zuwan sa zai taimaka musu kenan ga sauran kafirai mushrikai na larabawa sune al-aus wal khazraj suna neman taimakon zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa in yazo zai taimaka musu za su haɗu su yaƙi mushrikai gaba ke da falamma ja'ahum ma arafu yayin da abin da suka sani ya zo musu anan Muhammad sun san shi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san Muhammadu kamar yadda suke sani ƴaƴansu ka duk wani tashbihi da alqur'ani yayi a nan gurin tashbihi baligi yanzu kai azo a baka labari akan ɗanka wani yanzu zai ce ma ga yadda ɗanka yake akwai wani wanda ya fi ka sanin ɗanka to ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu sun san manzan Allah kamar yadda suka san ƴaƴansu malam da haka in ka ga ba yahude bai imani da Muhammadu ba tsabar kafirci ne tsantsa falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi yayin da ya zo musu wanda suka sani da shi Muhammadu kafaru bihi li'annahu ja'a min ghairi bani isra'il wa arafu na'atahu wa sifatahu saboda ya zo ba cikin banu isra'ila ba kuma sun san sifarsa sun san dukkan alamominsa kafaru bihi suka kafirce masa bagyan wa hasada saboda kiyayya da zalunci da kuma bakar hasada fala'anatullahi alal kafirin Allah tsine wa kafirai kaga nan yahudawa tsinannu ne kaga wannan yake aya take mayar da martani ga waɗanda suke cewa dan me yasa zaka zo kana kana tsine waɗanda ba addinin ku ɗaya ba ai ka rabu da su su ma addinin su nasu ne kai ma naka ne wani kwanan nan wannan uwa yake ga mu yake cewa wallahi na zaune gida da wasu mutane suna zaune ko musulmi ne suna sallah sai suke ce masa gaskiya bai kamata kake kushe ko kiristanci ko ko yahudanci ba kowa dai je nasa kawai ka san akwai masu waɗin wannan kowa ya je nasa ai ba wanda ya san mai gaskiya sai Allah to kaga yanzu wannan mutum musulmi aka kuskure yana faɗin wannan to ya ka gani wato shi kansa addinin ba yana yin sa ne ala yaqinin ba ba yana yin addinin ne akan yaqini ba yana yi ne kawai wato zulmawai rubtawa yake kawai ko ya fito ko ya tsira ko bai zai tsira ba wallahi mala to kaga nan wasu kuma zaka ji irin masu ra'ayin yahudanci yahudancin nan da da boko boko da ka kasa fahimtar dai mutum arme ne musulmi ne ya yake dai oho ba gane ba sai ka je yana zargi a dan me yasa zaka zo kana tsinewa dan mutane ba addinin kuɗi ba gashi nan Allah ce fa la'anatullahi alal kafirin Allah tsinewa kafirai duk wanda ba musulmi ba kuma kafiri ne sunan su tsinanne ko ka faɗa ko baka faɗa ba Qur'ani tuntuni ya riga ya faɗa haka ne ko kuna shakka to mu je malam بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب نعم وللكافرين عذاب مهين Allah ce bi isa mashtarau bihi anfusahum tir da abinda suka zabar wa kawo kansu hina tabdalu albatila bil haqq yayin da suka canja ƙarya da gaskiya tir da wannan zabi da suka yi tir kuma da wannan canji da suka yi ko kuma ka ce bi isa ma ba'u bihi hazza anfusihim tir da abinda suka saya wa raban kansu da kansu in ikhtaru al kufra suka zabi kafirci wa bazalu anfusahum linnar suka mika kawo kansu ga wuta suka watsar da musulunci suka zabi kafirci wannan ba su yi zabi mai kyau ba an yakfuru bima anzalallah suka zabi su kafircewa abinda Allah ya saukar shine alqur'ani baghyan saboda hasada da kuma fasadi kalmar albaghyu ana nufin hasad asalin albaghyu a larabci ana nufin alfasad albaghyu alfasad a larabci kenan wasu kuma sukan ce albaghyu az-zulm bagayan ana nufin azzulm kenan zalunci cuta da hasada da barna bagayan an yunazzila Allah min fadlihi saboda suna hasada wai dan me yasa Allah madaukin saukar madaukin sarki zai saukar daga cikin falalatasa da annabta da kuma littafi alaman ya sha'u min ibadi ya saukar ga wanda ya ga dama cikin bayansa shine annabi Muhammad sune ma hasada a kira'ar mutanen makka da mutanen basra suna karantawa bagayan an yunazil Allah din bagayan an yunzil Allah maimakon yunazil Allah bagayan an yunzil Allah bitakhfif kenan an gane ko amma sai dai a cikin suratul isra'i ba sa karanta shi da yunzila din kamar yadda yazo wa nunzilu min alqur'ani ba su ba su cewa wa wa, wa nunzilu min alqur'an a nan suna fada fada kamar yadda wa nunzilu min alqur'an da kuma faɗinsa hatta tunazzila alaina kitaban na kara'u ba sa cewa hatta tunzila alaina kitaban na kara'u amma a sauran wurare gaba ɗaya suna karantawa da takfif mutanen makka da kuma mutanen basra amma a kirar ibnu kasir da kuma a sauran malamai suna yin tashdid wannan kenan wannan kira'a kenan bakin an yunazzila Allahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi fa ba'u bi ghadabin ala ghadab sai suka juya fushi kan fushi shine bi ghadabin ala ghadab Abdullahi dan Abbas yake cewa al ghadabul awwal bi tadhi'ihim at-taura wa tabdilihim fushin farko da suka fada ciki shine canja at-taura da suke yi da suka da suka babbata ta sannan kuma da kafirta kafircewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama da suka yi da alqur'ani shine al ghadab sani bi ghadabin fushi ko ala ghadabin fushi to me bambancin ghadab na farko da ghadab na biyu ghadab na farko in ji Abdullahi dan Abbas da Mujahid canja at-taura da suke da babbata ta shine ghadab fa ba'u bi ghadabin ala ghadab sannan kuma suka dawo suka kafircewa annabi Muhammadu kuma suka kafircewa alqur'anin Muhammadu kaga ghadabin ala ghadab ga barnar da suke at-taura ga kuma barnar da suke akan annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama kun gane al-ghadab al-awwal da al-ghadab al-thani ko wasu kuma malaman suka ce kamar irin su Imam Qatada abinda ake nufi da al-ghadab al-awwal suka ce shine bi kufrihim bi Isa wal Injil Yahudawa sun kafirce wa Annabi Isa da Linjila a gurin ba Yahude in an kira Annabi Isa cewa suke ƙarya ne ba Yahude bai yadda da Annabi Isa ba ba Yahude bai yadda da dan Kirista ba ƙarya suke yi yanzu suke cewa sun hade shi ba Yahude bai yadda akwai wani abu Annabi Isa ba kaga wani abu mamaki ko to sannan الغضب الثاني كما بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم sun kafirce wa annabi Isa kuma suka kafirce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an da Qur'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaji fassara ta biyu ko fassara ta uku wasu suka ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadab al ghadab al awwal ibadatuhum al ijl ba sun yi bautar dan maraki ba to wannan shine fushin farko da suka fada cikin sa al ghadab al thani fa bi kufrihim bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an idan kun lura da fassarorin gabaki ɗaya duk sun yadda cewa kafircewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine fushin karshe din amma na farkon shine suka yi sabani da haka dai fa ba'u bi ghadabin ala ghadab suka juya cikin fushi kan fushi kuma dama mun faɗa a tafsirin wasu aya da ta gabata cikin wannan sura din muka ce duk inda ba'u ta zo a cikin alqur'ani to galiban tana zuwa ne da da da da, da sharri in dai ba'u ta zo to abin da zai zo bayan ta zo ga sharri ne fa ba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirin azabun muhin lalle kafirai suna da wato azaba kaskantacciyar azaba da za ta kaskantar da su mukhzin yahununa fihi azaba da za ta jefa su cikin kaskanci su wulakanta Allah ka tsare mu sai ce kuma وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق وهو الحق مصدقا لما معهم na'am قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين idan kun lura da wannan aya ta 90 da muka kare fassarar ta bi isa masharau bi anfusa ma yakfuru bima anzalallah tana nuna mana abubuwa kamar haka cewa yahudawa suna da hasada a tattare da su duk wata hasada ta biyo bayan ta bai yahudi sai malamai suka ce kamar wanda yake sifantuwa da sifa ta hasada to yana sifantuwa ne da wata sifa cikin sifofin yahudawa kaga akwai illa kwarai da gaske menene hasada abin da ake nufi da hasada shine tamanni zawalu ni'matil ghair kai buri kai fatan wata ni'ima da Allah yayi wa wani dan uwanka Allah ya kautar da ita me yasa wani ya gina gida ni ban gina ba sai ka rika jin haushin sa me yasa wani yake hawa mota ni bana hawa ni mashin kawai nake hawa ka rinka jin haushin sa me yasa wani yake da ilimi a makaranta yana zuwa da AA ni kuma ina zuwa da BB da CC sai ka rinka jin haushin sa me yasa wani yake da kaza ni ba da kaza irin wannan abubuwa da mutum yake ji a zuciyarsa yana jin haushin dan uwansa akan wannan sai ya- ya ji a ransa cewa da ma shi ya samu wannan abun wannan dan uwansa din bai samu ba to wannan shine ake cewa hasada malamai suka ce alhasidu la yasudu wala yanalu almaqsuda alhasidu la yasudu mai hasada ba zai iya shugabanci ba wala yanalu almaqsuda kuma ba zai samu abin da yake so ba duk mahassadi to ba zai samu shugabanci ba saboda me mutane za su gane cewa kai mahassadi ne to sai su haramta maka shugabancin Allah ya haramta ma su ma kuma suke su baka sannan kuma mai hasada har ya mutu ba zai samu biyan bukatarsa ba saboda duk yanda ka kai malam dole ka fita kaga wani ya fika haka kuma Allah ya ga dama huwa allazi faddala ba'dakum ala ba'dakum ala ba'din fi rizq Allah shi ya fifita sashin ku akan sashi wajen arziki za ga mutum yana da takawa yana da tsoron Allah ga ibada ga sallah ga azumi litinin da alhamis ga karatun alkur'ani ga aqida ga kokarin bin manzon Allah amma Allah ya dora mai bakin talauci abincin da zai ci ya gagara yanzu da yawa ana akwai wani wallahi da in ya tashi ko in ce wasu sun tashi ba san ya za su ci abincin dare ba sai dai mutum ya je bage bage bai da shi jahiz a shirye cewa yana koma zai ci abinci akwai su da yawa amma ba a ganewa a gangan jiki ba a ganewa a riga amma wani kuma yana nan zaka bai ma zo masallacin mu ba ya zuwa ma gurin karatu iya iskanci in ka same shi kai fatiya amma kuma wadata Allah ya bashi ita haka ne ko ba ka bane to dan a nuna ma duniya ba komai bane shi manzo Allah yake cewa law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'uda da a ce duniya a gurin ubangiji ta kai nauyin fuffuke na sauro wallahi da Allah bai shayar da kafiri ba kwankwada ɗaya na ruwa da Allah ya damu da duniya wata aba ce ko to da bai ba wa kafiri ruwa kwankwarma- kwankwada ɗaya ya sha ba ma ba ruwan Allah da duniya kaga shi yasa da aka zo aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ga dutsen Uhud nan iya ganin ka ga duwatsun da kake gani nan na Makka mu nike maka su mu mayar maka su zinari da azurfa kawai ka rinka zuwa kana diba kuɗi zalla baka da matsalar talauci wannan masallacin naka a turo mala'iku su gina ma shi da zinari da azurfa sai annabi ya ce la arishun ka arishi Musa abin mu masallaci na ya zama to rumfa kamar rumfar annabi Musa dan annabi Musa shi ma har ya gama da'awarsa a karkashin rumfa suke yin ibada suke yin sallah suke karatu rumfa ce ta zana ake dorawa ruwa ya buga su iska ta dauke ta a zo a dada kafawa yace a bar mun ni masallaci na ya zama to kamar haka yace na fi son wata rana in sha yunwa in na ji yunwa in cino da Allah in je na yi ibada in ce Allah ba ni idan na samu kuma in cino da ni'imar da Allah ya mu saboda yayin da Allah ya barka cikin wadata kullum to ba za ka gane wato ni'imar da Allah ya maka ta wadatan ba ba za ka fahimta ba ka san yaya mutum yake ganewa cewa talaka yana cikin wahala sai da azumi ka ƙi ka ci abinci tun daga safiya har dare ka ji yin wannan to sai ka tuno cewa yanzu wani fa kullum rayuwarsa haka take ruwa yake sha wallahi akwai mutanen da mutum da zai je ya mika naira ashirin ya sha rake shine abincinsa na rana saboda an ce masa rake yana danne ciki raken ashirin zai sha bayi da shi akwai mutumin da zai fito a gida da da, da safe bayi da abin nan kokon da zai sha babu akwai inda kokon ma za ga wawa ake yi in an fito da shi kuma in kana so ka gwada anguwar ku gobe in Allah kai mu da rai da lafiya ka samu yarinya mai sai da koko a fanteka ka karbi fantekar ka fitar da ita kawai ka ajiye ta a bakin titi ka ce duk wanda zai wuce ka ce bismillah ka gani wallahi wani zai zo baka tsammanin zai zo ya tsuguna ce a to alhamdulillah tsugunawa zai yi shari kokon nan bil haƙƙi saboda yana da bukata mutane suna cikin wahala to ala ayi hal ya ku yan uwana kai burin wata ni'ima da Allah yawa wani dan uwanka kace ta kauce ta dawo kanka wannan ita ce hasada amma kuma akwai abin da yake ake ce da shi farar hasada misali kaga dan uwanka yana da kuɗi Allah ya bashi kuɗi ya gina masallaci ya sai tabarmai ya taimaka wa da'awa ya yalwata wa ƴan uwansa ya yalwata wa iyaye ya tona rijiyoyi duk aikin alkhairi zaga yana kokarin yana taimakawa sai ka ce ka ina ma da ni ma Allah ya bani kuɗi irin nawa ne dan nayi aiki irin nawa ne wannan ita ce ake ce da ita farar hasada to wannan ana ma son ta saboda a lokacin ba cewa kai Allah ya raba shi da dukiyar kai ya baka ba cewa kai Allah ya baka irin nawa ne kai aiki irin nawa ne ko ga mutum Allah ya bashi karatu ya bashi ilimi ya san Qur'ani ya san hadisi ga kokarin da'awa da karantarwa kace kai ina ma da Allah ya mai da ni matsayi irin nawa ne dan ni ma na je ne ta da'awa ne ta wayar da kan al'umma har in mutu akan haka ina karatu ina karantarwa Allah ka bani irin wannan to wannan ba hasada bane farar hasada ake ce da shi an gane ko shi wannan ana so a yi ina fata ana fahimta to amma mutane ba za su yi wannan din ba sai su yi wancan wanda kuma hadari ne koyi ne da yahudawa sannan kuma wannan yana nuna mana da yace alaman yasha'u min ibadi Allah yana bada falala ga wanda ya ga dama cikin bayansa ashe ba kowa da kowa ake bashi falalar ba musamman falala ta annabta Allah yakan zaɓi wanda ya ga dama cikin mala'iku kuma ya zaɓi wanda ya ga dama cikin mutane kaga cikin mala'iku sai ya zaɓi Jibrilu shine ya mai da shi mala'ika Jibrilu ya mai da shi babba cikin mala'iku da ya zo cikin mutane sai zaɓa annabi Muhammad ya sa shi ne mafifi cikin annabawan kafin ma ya zo din wasu annabawa sun gabace shi kad khalat min qablihi rusul ha kuma za a zo cikin taron jama'a sai ga ya ware wani zai ga kowa kuɗi yanzu a nan gurin inda za a zo a yi lissafi ɗaya bayan ɗaya akwai wani mutum guda ɗaya ni ban san shi ba kai ma ba san shi ba amma da za a yi lissafi ɗaya bayan ɗaya ya fi kowa wadata anan kowa ya fi kowa wadata duk abin da kake tsammani wanda wata ya fi ka za a iya samu ko ba ka bane wani kuma yanzu anan da za a zo a ware anan gurin sai ga ya fi kowa tsoron Allah duk ya fi mu takawa amma mu ba mu san shi ba yana nan kuma a ciki da za a zo a yi lissafi keke da keke a baje imanin to za a ga imanin sa ya fi na kowa kaga wannan falala ce Allah ya ba wa man sha wanda ya ga dama yanzu da za a zo a yi lissafi a nan gurin akwai wanda za a samu ya fi kowa hakuri shi kuma falalar da Allah ba shi in dai hakuri ne to in an zo kansa shikenan an zo sidratul muntaha kaga wannan falala ce da haka mutum ba za ka yi masa hasada ba akan dukkan abin da Allah ya bashi ka san me maganin hasada duk wanda kaga Allah ya bashi wani abu kai masa fatan alkhairi ka ce Allah tsare maka Allah taimake ka sai ka koma ka ce ya Allah kamar yanda kai wa wani ni ma bawanka ne ka taimake ni mana ka bani ya Allah me na maka ni zaka hana ni ka bawa wani kwarai da gaske ai Allah yana son bawa mai naci haka ake addu'a ya Allah ka bawa wani ka bawa wani ka bawa wani ni ma bawanka ne kuma ni ma ina da bukata ya Allah mabukaci ne ni ma taimake ni ka bani ya Allah gani a kofarka ina kwankwasawa ya Allah kada ka kore ni ya Allah idan baka bani ba wa zai bani ya Allah idan ka kore ni gidan wa zani wannan su ne alfaz da ake amfani da su wajen addu'a wallahi duk wanda yake wannan Allah zai bashi Allahumma amin فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين yace wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah yayin da aka ce da su ku yi imani da abinda Allah ya saukar shine alqur'ani dan ana labari ne tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qalu sai su ce nu'minu bima unzila alaina a'a za dai mu yi imani da abin da aka saukar gare mu shine at-taura yakfina zalika at-taura nan ta ishe mu ba wani magana kuma qur'ani mu yan at-taura ne amma ba ruwan da qur'ani shine nu'minu bima unzila alaina Allah ya ce wa yakfuruna bima wara'a sai su kafircewa abin da yake sabanin at-taura din wanda ba at-taura ba kalmar wara'a ba ana nufin abin da yake baya bane wa yakfuruna bima wara'ahu ai wa yakfuruna bima siwahu sai su kafircewa abin da shi ba at-taura ba min al-kutub kamar yadda Allah yake cewa faman ibtaga wara'a zalika fa ulaika humul aduna ai faman ibtaga siwa'a zalika fa ulaika humul aduna kalmar wara'a ana nufin wato kishiyar haka wa huwa al-haqq alhalin alqur'ani shine gaskiya dan alqur'ani shine ya shafe at-taura shi ya shafe injila shi ya shafe zabura shi ya shafe suhufu ibrahima wa musa shi ya shafe dukkan baqiyatul kutub wa huwa al-haqq shine ma'anar wa huwa al-haqq ma'ana wa huwa al-haqq alladhi yastahiqqu an yuttaba shine gaskiyan da ya cancar ta cancanta a bita din babu magana at-taura kuma yayin da alqur'ani yazo ija idza jaa al-mataru batala at-tall yayin da ruwan sama ya zo ana wani sauraron wani raba kuma da ya yafi mamafan ruwa ya zo kamar da bakin ƙwarya kuma sai a zo ana sauraron yayyafa ko raba a yayin da qur'ani ya zo kuma ai babu wani littafi baya iya fitowa ya motsi shi yasa wata ran sayyidina umar yana zagayawa ya samu wata takarda ta attaura ya ɗauko ta ya kawo ta yana karantawa sai yake ce da manzo Allah ya rasulullah ga wata takarda na ta attaura kana ganin bara mu kayyada abin da ke ciki ba mu rubuta mu rike sai manzo Allah ran sai ya faci sallallahu alaihi wa sallama ya karbi takardar yake cewa alam atikum biha bayda anaqiya yanzu ban zo muku da wannan takardar parasol ba ma'ana ba na zo na wanke ta ba ya salam alam atikum biha bayda anaqiya wallahi law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai wallahi da annabi musa yana raye bai isa ba sai ya bi ni shi ma haji maganar manya sai manya waye isa ya faɗi wannan magana in ba Muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi sallama yace da annabi Musa din ma yana nan bai isa ba sai ya bi ne to kaji fa to ka zo ka kawo labarin shehun ka ko waliyin ka ko wani wani ai babu wannan magana ko kuwa dai ita ce gaskiya cewa akai annabi Musa ma inda ya zo ba maganar sa to wani ya zo ya ce wai annabi ya ce kuma a ce wai ai wani ya ce ko shehu ya ce ko wali ya ce kuma in kai magana sai ya ce to kai kai kai annabi ne kai ka ji wani wata hujja fa ta shirme fa wai in kace zaka ba annabi sai a ce to kai annabi ne to ai shi shehu ya fi ka sanin annabi a a Allahu alamu dai ai gaskiya ne ko dai ya sani yayi san zuciya ko kuma bai san shi ba idan da yawa wanda ba san annabi ba wallahi tallahi waɗanda ake cewa shehun nan ne wallahi tallahi ba ku bina bashin hartuwa Allah ba san annabin ba wallahi da sun san shi haƙi law kanu ya'rifunahu haqqal ma'rifa lama khalafuhu da sun san shi haƙiƙanin sani wallahi da ba su saba masa ba to in ma aje a ce sun san shi din shikenan sun san shi to amma ba su bi shi ba me amfanin sanin da suka yi masa babu amfani babu amfani wallahi babu amfani duk wanda ya taba janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole a taba shi dan matsayin manzon Allah ya wuce matsayin kowa mutum ne kana ganin darajarsa kana ganin mutuncinsa kana ganin kimarsa sai ya zo ya saba mahaifinka ya ci mutuncin mahaifinka ya yi kace-kace da abin da mahaifinka ya zo da shi da Allah darajarsa da mutuncinsa zai saura a idanka ina jin ba za ka ɗaga ƙafa ba wajen buɗe masa wuta haka ne ko baka bane to wannan shine idan aka taba annabi sallallahu alaihi wasallama kuma aka taba janibin manzon Allah shine alamar imani a ga cewa wannan mutumin tudun rawaninsa matsayin darajarsa girmama shi da mutane suke yi baya mai da shi komai a idanka saboda bai bi annabi ba kuma bai bi shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba manzon Allah ce wallahi da annabi Musa zai zo shi kansa wane shi sai ya bi ni ya hada Umar ya dauki wannan takarda dan a nuna ma alqur'ani ya shafi at-taura amma yanzu ga a makarantun tsoro za ga wani malami ya zo yana karantar ɗaliban sauyi a taura ko zabura kwarai da gaske ni kaina akwai malamin da ina karatun tsoro a gurin shekaru da dama da suka wuce sai to ai abin da za a yi abdal ai ai sai a dauko zabura a sa a dauko zabura nace malam zabura kuma zabura kuma ina arba'un hadis ina ina umdatul hakam ina riyadus salihin ina bukhari ina muslim wallahi da yawa mu a inda muke karatu da yawa muna yin karatun kuma akwai kuma waɗanda suke karantar da zabura ɗalibai ƴan uwanmu su suna karanta zabura muna karanta bulugul marami ba zabura Allah ya kawo maka ba amma yanzu da ka je kaso kurmi zaka samu zabura zaka samu wace ce zaka samu wace ce wallahi law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai kun gane wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqq musaddiqan lima ma'ahu ma'ahum kuma alqur'ani ya dace da ita kanta at-taura din ma to su bi shi ma inda ya dace da at-tauran su bi alqur'ani mana قل gaya musu ya Muhammad in gaskiya suke yi falima taqtuluna anbiya Allah min qablu to me yasa taqtuluna kalmar taqtuluna kaga yazo ne da fi'ili mudari'i amma abin da yake nufi falima qataltum anbiya Allah me yasa kuka kakkashe me yasa kuka kakkashe saboda ai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi kuma da da ballanta aka ce kuke kashewa amma an ba da labari ne kun kakkashe kamar kuna cikin kashewa ne me yasa kuka kakkashe annabawan Allah min qablu kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko kafin zuwan at-taura ko kafin zuwan annabi Musa me yasa in kuntum mu'minin in har ku mu'mine ne da gaske me yasa kuka yi wannan at-taura ce tace ku je ku kashe annabawan Allah ita ce ku je ku saba musu ba ita bane wa qad nuhitum fima fiha an qatl al-anbiya in kuna da awar cewa za ku bi at-taura ne ba za ku bi al-qur'ani ba to ai a cikin at-taura an hana kashe annabawan Allah amma yahudawa ku annabawa nawa kuka kashe abin da ake so a faɗa shine yanzu kun ga nan ai an ce da su su bi littafin Allah suka ce za su bi abin da aka saukan musu ko kun gane to shikenan law sallamna tasliman jadaliyan mu miƙa wuya miƙa wuya dan jin daɗin musu cewa kuna bin attaura ne za ku bi abin da aka saukan muku to yaya aka yi kuka kakkashe annabawa da suka gabata a cikin attaura kuma an hana ku kashe annabawan ashe wannan yake nuna cewa ba ku ga tsuntsu ba ku ga tarko ba ku bi attauran ba ƙarya kuke ba attauran kuke bi ba sannan kuma alƙur'anin ma ba ku bi shi ba in ku da kuna da awar ban attaura ne da gaske to yaya aka yi kuka kakkashe annabawa alhalin attaura ta hana a kashe annabawan Allah shine abin da ake nufi da falima taqtuluna anbiya Allah min qabl me yasa kuka kashe annabawan Allah in kuntum sadiqin in in in, in kuntum a a mu'minin idan har kun sance masu imani ne imani da gaskiya wannan aya tana nuna mana Yahudawa ba su bin alkur'ani kuma an ce da su su bi abin da Allah ya saukar da abin da annabi ya aka kawo annabi sai su ce mu a bar mu da abin da muke kai idan ka ɗauko wannan ayar ka fasa ta ka bayyana ta za ka ga a cikin mutanen mu akwai masu irin wannan aƙida ɗin mutum za ga yana da wata aƙida wacce take kuskure ne ba daidai ba ne ya rayu shekaru aru aru akan wani abin da babu aya babu hadisi babu goyon bayan malamai sanannu ƙwararru na duniya da aka yarda da su amma idan aka ce da shi ka bi sunna ai shine ma anzalallah din sunna ma wahayi ce ka bi abin da Allah ya saukarwa manzon Allah gaskiya ta zo ka watsar da gargajiya ka ajiye bid'a ka ajiye wai na tarar da iyaye da kakanni suna yi sai ce a'a mu ba wanda zai canja mana ra'ayinmu akwai wani malamin bid'a da naje wata rana yana wa'azi ya tara samari yana musu wa'azi jama'a a me da hankali akwai masu sabon addini sun zo suna raba samari da addinin su na gargajiya na iyaye da kakanni yace kun ga wannan dariƙa da kuke gani a kanta muka tarar da kakannin kakannin kakanninmu a garin nan yayi ta lissafo sunan shehunna yana cewa shehuwa ne akan ta ya mutu shehuwa ne akan ta ya mutu wani wani akan ta ya mutu amma yau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zamani ya zo kaga yaro mataki saurayi dan cikin gari wai yace wai na wai yana kyamar dariga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaba ɗaya ya gama turan su cewa kar su yadda a raba su da abinda suka tarar da iyaye da kakanni suna yi to ku ji da kyau idan mutum ya fi ƙasa tsufa in ya fi ƙasa tsufa saboda tsufa da daɗewa akan aikata abu ko yana aikata wannan abin kuma abin ya tabbata Allah bai ce ai ba manzon Allah bai ce ai ba wallahi wannan abin nan da nan ai maza ai wance kali da shi a watsar da shi kuma shine abin da manzon Allah ya sha fama da kafiran Makka idan ya ce ku baro abin da kuka tarar da iyaye da kakanni suna yi ku daina shirka ku daina shan giya ku daina zalunci ku daina kaza ku daina kaza wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ko bal نتبع ما وجدنا عليه آباءنا sai ce a mu za mu bi abin da muka tarar da iyaye da kakanni suna yi ai kaga shi yasa shi ya dace da wannan qalu nu'minu bima unzila alaina mu mun yi imani da abin da aka saukar gare mu ma'ana muna tare da abin da muka tarar da iyaye da kakanni suna yi sai a ce ku daina sauraron su suna da zakin baki duk wanda ya saurare su jinsa suke shi yasa zaka suna ta yayuwa suna haduwa da yawa ku daina rutuwa da su abin da ake faɗa kenan muku sai mu ce da mutane duk wanda zaka saurare shi ka saurare shi ala basira ka nutsu kada ka duba girman sa kada ka duba rawanin sa dogon carbin sa kare rude ka dogon carbi ba shi bane wallahi wannan dogon carbi da za a rike mutum ya kawo tarbi kaya guda ya aje wannan ba shi ke nuna takawa ba ana gane takawa ne da daddare da daddare a tashi ayi sallah ayi ibada da daddare amma ba wannan barazana da katuwar riga da katar rawani ba shi bane wallahi a'a yaya ka bi annabi ina jin duk alamar addinin ka duk kishin addinin ka duk wani abin da zaka yi, ina jin ba kai manzo Allah ba mu ko daraja ka tana tabbata ne in ka bi manzo Allah amma yau mutane suna ci da bugozan da wannan mutum kawai da gangan sai ya zo tsaba ga saba manzo Allah karar da yakin sunna amma ya zo shirga rawani kuma wai dole a ji tsoron sa ya zo i bata bakinsa da gorar da gangan ya rike tarbi da gangan ya zo ya ci mutuncin sunna kuma wai dole a girmama shi in an zo sallar jana'iza a anguwa dole shi zai yi idan an zo wani abu dole shi za a kira in an zo taron ɗaurin aure dole shi zai ɗaura in an yi mai dole shi zai ɗaura in an zo bokanci kuma dole shi zai yi in an zo waye dole shi zai yi kwarai da gaske waɗanda ya kamata a sa su a gaba su yi din sai a zo ana ɓata su a ce makiya annabi ne suna gaba da manzan Allah babban illa da dan bid'a zai maka shine ya ce maka kai baka san annabi ka duba duk yanda kake karanta bukhari kake karanta muslim kullum sai kai sallallahu alaihi wasallam a karatun ka da darasin ka amma dan bid'a da ya sha kokon sa ya sha iska kawai sai zai ce wai kai zagi annabi kake ha kawai saboda renin wayo wai zagi annabi kake kuma ko mutum kuma ya yadda shine wani bawan Allah kai malam wasu abubuwa suna faruwa Allah kara mana sabati Allah shi tabbatar da mu akan daidai wani bawan Allah aka zagi malam Jafar aka ci mutuncinsa aka ci mutuncinsa aka bata shi ai zagin annabi yake ai wannan makiyin manzon Allah ne ai dan yahudawa ne ai dan kwangila ne ai kaza ai kaza ai kaza yaya akai yaya akai yaya akai wata rana idan Allah ya kawo ma shari'a baka san ta inda za ta zo ma ba ai wani ya je ya dan doda na kasar din malam Jafar na tafsiri dattijan nan ya tsaya yana shiru yana "Mm, mm." ka san malam Allah ya bashi eh in ya zo bayanin haka yana to ab- malam gaskiyar ake nema ko ba ka bane da ya zo ya bude littafin yake karanta shi gaskiyar kawai yake nema shi baya yin wai dan ya goyi bayan wani dan siyasa dan ya yabe shi ko ya bashi wani abu baya yi dan ya goyi bayan wani dan mai wani mai kuɗi da ya kasance yana tare da shi kada ya saba masa baya yi dan kaso shi ko kar kaso shi da sauransu wata rana muna karatu a masallacin ganin kai yake ce mana yace wallahi da zan zo zan yi karatu anan zan faɗi gaskiya na tabbatar kuna aikata wannan laifin wallahi sai na faɗa ko da ni ma ina aikatawa alaba shi gobe in zo in tarar da ba kowa a gurin idan na dawo goben sai in ce ya Allah na isar da sako ba su zo ba sai in koma gida in karantar da iyali na haka ya faɗa yace baya tunani in ya zo faɗin gaskiya baya tunani wai wa yake gaban shi kuma wannan shine alama ta imani in ka zo ka sa karatu a gaba kawai kai ta tafiya gireda ce kawai duk wanda zaka taka ka taka kai ma ka taka kanka daga baya ka koma gida kai istighfari kai salatin annabi shine gaskiya shine gaskiya dattijo ne yana jin karatu yana jin karatu yana jin karatu sai da aka gama sai yake tambaya ya ce kai wannan kuna malami ne a garin nan sai sai ya ce da shi ai Jafaru kenan ya ce Jafaru Jafaru me zaki annabi Jafaru bai wahabi ya ce Jafaru ne ya ce yanzu wannan shine Jafaru ce wallahi shine baba sai ce to wallahi an cuce mu an zalunce mu in dai wannan shine Jafaru to na yadda da abin da Jafaru yake faɗi wallahi mutumin nan yasa aka yi ta kawo mai kasar aka yi ta dalilin shirya su kenan to haka gaskiya take to amma shi dan bid'a jaddannewa ake kullum waɗanda suke ciki ne ake dannewa kar su fita kada wancan ya bulle kada wannan ya bulle idan wannan ya tafi a tattaro shi anan wannan ya wannan sai a tattaro shi anan Aba- yanzu misali masallacin nan na wannan masjidu dirar da aka gina a gadon kaya sunansa masjidu dirar wanda aka gina shi a gadon kaya wallahi ba an gina shi ne dan Allah ba wallahi an gina shi ne dan a rusa da awar sunna sai gashi an zo ana yi Allah ya kwashi albarka a masallacin za a zo ana sallar juma'a yanda ka san mutuwa akai a gurin ba kowa saboda saboda ba Allah aka sa ba an yi ne wai dan a karya malam Ja'far a karya an yi ne wai dan a karya malam Jafar kuma a karya da awon malam Jafar sun dauka cewa abin na malam Jafar ne ba na malam Jafar bane abin na Allah ne na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kashe miliyoyin kuɗi miliyoyin kuɗi miliyoyin kuɗi wai mun sa lawa fikoki ana ji a ko ina ana sauraron karatu su ma suka suka suka lawa fikoki aka sa mana daidai gurin masallacin mu idan ana karatu sai a rinka samun tadakuli cikin karatun sai gashi mutane kuma sai lokaci daɗa karuwa kuma suke yi don su fahimci gaskiya malam duk wanda ya bata wa kansa lokaci yanzu ya darka duk mai da awar da ya zo yana mutane kama kama nan da nan za su gane ka wallahi da ka zo kana karatu in suna kana rabara ba za su ga kai wannan mutumin kawai kama kama su yake zabuwa da kai za su wanda ma ka tsaya ka yi tawakkali ga Allah ka yi ikhlasi ka gaya mutane gaskiya duk abin da zai biyo baya kuma Allah ya tsare ma imaninka da rayuwarka wannan shine abin da yafi dacewa wai yanzu ya jami'a ake gina wai wai jami'a ce ta alqur'ani wai jami'a gaba ne ta qur'ani ku je ku ga wannan gurin kuma ka taba jin ana neman taimako na sisin kwabo na gina wannan jami'a ba wa yake gina ta wallahi alam wa yake gina ta wallahu alam dan ka gane akwai wasu makirce makirce da kulle kulle ita kuma wannan wai dan ta danne Usman bin Affan dan ta danne ai malam karami ne rene na kama ka gagayya eh wannan gurin haka yake rene kama ka gagayya da gini ba shi bane wallahi yanzu wannan karatun da muke bara mu iya yin sa a gindin bishiya ba ba idan gindin bishiya ne bara ku zo ku saurara ba ba abin da zai hana da haka tarin gini ba shi bane wallahi a'a menene menene wanda yake cikin ginin zai faɗa shine abin damuwa din da haka wallahi ya ku yan uwa mu tsaya lokaci yayi da ya kamata mu tsaya mu yi addini kuma mu yi aiki da abin da Allah ya saukar wa manzon Allah sau da kafa amma raba kafa kana ji kana gani ka rinka gaba da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi labari ba yanzu wani yana nan tsohon dan bid'a yana nan in ba Allah ya taimake shi ya tuba daga bid'ar ba yayi alkawari duk inda aka samu masallaci na juma'a na ahlus sunna sai yayi masa kishiya ya gina masallacin bid'a kuma a gindin masallacin wai alkawari ne shi kuma kudin sa yayi amfani ne da kudin sa dan ya rusa sunna Allah ya wargaza kudin Allah ya kwashi albarka cikin kudin kada Allah ya biya masa bukatar sa daga karshe ko muke cewa Allah sa ya tuba eh kuma wannan masallatan kuma in ka ku damu wallahi wallahi ba- bari ku ji bari ku ji wani albishir ina gaya muku ko muna raye ko ba ma raye duk wani masallacin da aka yi shi dan a kawo kishiya ma masallacin sunna ko wata makaranta da aka yi ta dan a kawo kishiya ma makaranta ta sunna in Allah ya sa da sai ta zamanto ganima ga ahlus sunna Allah sai mun karbe masallacin in mun ga dama mu mai da shi makarantar matan aure in mun ga dama mu mai da shi masallacin kamsu salawa in mun ga dama mu mai da shi primary school in mun ga dama mu buge shi mu gyara shi mu ce jama'a rinka zuwa ana shakatawa a gurin ana yin muhadara ko wazi in Allah ya so yadda amma ba abun ba hannun mai yake ba hannun Allah yake muna fatan dai Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya laifuffukan mu da kurakuran mu Allah ubangiji ya yafe mana kuma ya nuna mana gaskiyar ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon guje mata wanda bai fahimce mu ba kuma Allah ya fahimtar da shi mu kuma wanda ba mu gane shi ba kuma yana kan gaskiya ne Allah shi ganar da mu wannan shine kawai abin da da'awar mu take kai kuma shine muke kokarin mu kira akai da haka ya koyan uwana idan kun lura da wannan aya din tana karantar da mu abubuwa din kamar haka to sai Allah kuma ya ce me ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم na'am قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات الله ce hakika fa annabi Musa ya zo muku bil bayinat ay ad-dalalatil wadihat wal mu'jizatil bahira hakika annabi Musa ya zo muku da dalilai na fili da kuma mu'jizoji waɗanda suke wato suna fili kuma waɗanda suke masu rinjaya sun mattakhasumul ijla min ba'di amma duk da haka bayan shi sai kuka ɗauki ɗan maraƙi kuna bauta masa kamar yadda muka yi bayani wa antum zalimun kuna masu zaluntan kanku da kanku wannan aya din daidai take da faɗin Allah madaukin sarki wala qad atayna Musa tisa ayatin bayyinat fas'al bani isra'ila iz ja'ahum faqala lahu fir'aun inni la'azunnuka ya Musa mas'ura Allah ce hakika mun bawa annabi Musa tisa ayatin bayyinat a cikin Isra'i kenan hakika mun bawa annabi Musa ayoyi sune ne albayinat ɗin kenan ayoyi waɗanda suke bayyanannu tambayi banu Isra'il yayin da annabi Musa ya zo musu yana musu wa'azi faqala lahu fir'aun sai fir'auna yace da annabi Musa inni la azunnuka ya Musa mas'ura lalle ni ina zaton kai annabi Musa matsafin mutum ne Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa ya lissafa waɗannan ayoyi waɗannan wato albayinat hujjoji da kuma a, a, a, a, a ayoyi bayyanannu da Allah ya bawa Annabi Musa alaihi salam yace akwai al'asa sannan kuma akwai as-sinun sannan akwai al-yadu akwai ad-damu akwai at-tufan akwai al-jarad akwai al-qummal akwai ad-dafadi'a sannan kuma akwai falqil bahr waɗannan sune tis'a ayatin bayyinat wasu malaman tafsiri suka ce walaqad atayna Musa ولقد جاءكم موسى بالبينات albayinat nan ana nufin attaura hakika annabi Musa ya zo muku da attaura da kuma abin da ke cikinta na ayoyi bayyanannu dan goyon bayan wancan magana na imamu ah, al-qurtubi a cikin tafsirinsa Allah madaukin sarki ya faɗi waɗannan albayinat ko waɗannan ayoyi da Allah ya bawa shi annabi Musa a ayoyi da dama cikin alqur'ani fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala wad dafadi'a wa dama ayatin mufassalat ko da kuma inda yake fa alqa asahu fa idha hiya thubanun mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin nadirin فأوحينا إلى موسى أن اضرب بأساك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ولا نسوني الآيات التسع wanda Allah ya bawa annabi Musa alaihi salatu wassalam to abin tambaya shine me hikimar da ta sa Allah ya bawa annabi Musa waɗannan ayoyi zamu zo insha Allah ta'ala ɗaya bayan ɗaya zamu yi bayani akan waɗannan ayoyin wasu sun gabata wasu kuma ba su zo ba sai nan gaba menene yasa Allah ya zai turo annabi kuma sai turo masa wani abu kuma bayan littafin da ya turo masa to an turo littafi sun isa sun isa gaskata to bari a nuna musu wata aya kuma da za su gani kiru da muzu ya ɗauki itacensa ya ɗauki sandansa ya bugi dutse take wannan dutsen dutse ne fa da ake ɗauka ana yawo da shi ana sawa cikin jaka take wannan dutse ya fitar da ay- ya fitar da idanuwar ruwa guda goma sha biyu yanzu wannan baya nuna cewa wannan annabi ne suka ki su yi imani da shi suka ce su matsafa ne sai Allah maɗaukin sarki sai ya turo musu wani abin da za su san cewa duk tsafin su Allah ya fi ƙarfin su matsafan zamanin annabi Musa suka zo suka fitar mai da maciji macizai yayi ta gani yayi ta ganin macizai an zo an haɗu da Fir'auna kenan za mu zo cikin suratu Taha in Allah ya sa mana da rai da lafiya ku ji gwagwarmayar da aka yi an zo an taru a fada jama'ar gari duk an tara su wai yau za a kare ta annabi Musa Fir'auna ya kira dukkan matsafan da yake gadara da su yan fada yace yau za ku yi aiki kuma za ku kasance cikin makusantana in kun karya wannan mutumin suka ce inna lana la ajran in kunna nahnu ghalibun yanzu muna da lada muna da wani matsayi muna da wani abin da zaka bamu in muka rinjaye wannan mutumin qala na'am an fir'auna yace eh kwarai ko da gaske ai kuna ma cikin yan fada ta duk abin da kuke so za ku samu aka zo suka ce to za su fara annabi Musa fara yace a ku fara ku ku fara kaga anan wata dabara ce duk lokacin da ka zo za ka yi wani abu da wani ko za ka yi muƙabala da wani kar ka yadda ya barka ka fara magana zai ma illa ka ce a fara ka bashi ta rutsunsa yayi yayi yayi yayi yayi duk abin da zai ya gama yana yi kana kama kurakuransa kana rubutawa kana ajiyewa kana daɗa samun ƙarfin ta ina ya fuskanta ina yake so ya je kana gano lagon da zaka doke shi gaban mutane su kansu su fahimci cewa ya da ku sai ya gama sai ka ce jama'a kun ji abin da wani ya ce ce eh mun ji to ku saurare ni maganar ka kuma dama ita ce ta ƙarshe ka yi ƙoƙari duk inda za a yi magana ka ita ce ta ƙarshe amma wallahi ka bari abokin gaban ka shi ya rufe to zai gama da kai dan zai maka sharri idan ya ma sharri za ka mai da martani a ce a lokaci yayi lokaci yayi shi da an tashi haka suka ce ka jefa sandanka sai ce a bal antum mulkun ku jefa ku ku fara suka jefa sandarsu sai sandunansu sai suka fara tsafi sai macizai macizai yimu yimu iya ganinka aka ce duk inda annabi Musa ya leka sai ga macizai macizai har ya dan tsori ta ɗabi'a ta dan adam sai Allah ya ce da shi la takhaf innaka antal a'la kai ne madaukaki wa alqi ma fi yaminik talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haythu ata yace karka tsorata kai ne madaukaki dauki abin da ke hannunka na dama sandarka kenan ka jefa kana jefawa sandan zai zama maciji guda daya talqaf ma sana'u macizin shi kuma naka sai ya haɗi iya du macizan da suka yi gaba daya ba suna ga dara tsafi bane ba to shikenan kaga Allah madaukin sarki da yazo zai musu sakayya sai ya musu sakayya da abin da suka yi imani da shi kaga annabi Musa ya tashi ne a cikin matsafa sai Allah ya bashi wasu mu'jizozi da za su yi maganin dukkan matsafi shi kuma annabi Isa ya tashi ne a cikin likitoci ƙwararru sai Allah ya tashe shi ya zama babban likita yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta yana warkar da makaho yana warkar da kuturu yana yana yana ta- kai yana ma tayar da matacce ma mu ga ta ƙarshen likitanci ko to da za ka lura kowane annabi idan Allah ya turo shi yana turo shi ne akan nau'in wasu mutane sai kuma ya zo ya bashi wasu mu'ujizori da za su yi maganin wannan matsalolin duka annabawan haka za ka lura ka gani suka fara sai Allah ya turo macijin sai ya zo yana ta hadiya yana ta hadiya yana ta hadiya yana ta hadiya yana ta hadiya duk sai da ya haɗi ɗaya macizin nasu gaba ɗaya bai war komai ba akwai wani abin da ya saura in ƙarya ta ƙare ƙarya ta ƙare da ƙarshe dai kisa mai tsawo ce har sai da suka zo suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa kai mu fa mun yarda da annabin haruna mun kuma da yarda da annabin musa firawun ya ce a amantum lahu qabla an adana lakum a imani da shi za ku yi kafin ne muku izini innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihra lallai kuwa wannan musa din shine babban matsafin kuma baki kuka hada daman shi ya koya muku tsafi da Allah ka duba rashin mutunci ba wai yanzu wai annabi Musa ma wai matsafi ne kaga sai ya dace da faɗin Allah anan a cikin Isra inni la'azunnuka ya Musa masura lalle ina zaton ka kai annabi Musa matsafi ne sai ce anan kuma innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihra lalle shine babban matsafi da ya koya muku tsafi ولا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل أو تآير أجمعين أو تآير فلسوف تعلمون da sannu za ku sani kamar yanzu yaron ka yi maka wani abu kace to za ka sani za ka sani haka yace musu falsafa Allahu ina fatan kuna fahimta abin da nake so kar mu je mu shiga kissa annabi Musa wa in kana a cikin ta muke kun ga anan gurin Allah madaukin sarki ya ya ya ya ya fada waɗannan bayyinat ne dan ne dan su yi imani kuma alhamdulillah bukata ta biya tun sun ce amanna bi rabbi haruna wa musa ولقد آتينا موسى ولقد جاءكم موسى بالبينات حقيقة النبي موسى يازو مكدا bayyanannun ayoyi ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور كتنا يا ان muka riki alkawalinku ورفعنا فوقكم الطور muka daga dutse akan ku kamar yadda muka bayani cikin tafsirin da ya gabata dutse aka dauko aka kusanto musu shi iya tsawon mutum katan dutse iya duk inda suke gani kuma shine gashi nan yana motsi aka ce khuduma atainakum biquwwa wasma'u ku rike abin da aka baku bi kuwacin da ƙarfi wasma'u sannan kuma ku yi da'a ku bi shine ma'anar wasma'u ku yi da'a ku bi wasu malaman kuma suka ce ba ana nufin isma'u anan ku yi da'a ku bi bane a'a as-sam'u din bi ma'ana al-istima' din ku saurari abin da ake gaya muku kada ku toshe kunnuwanku ku ku yi irin mutanen annabi Nuhu wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara kada ku yi haka shine wasma'u ma'ana ku ji wa'azin shine ma'anar as-sam'u din وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون la tasma'u kada ku saurari wannan alkur'anin ku wofintar da shi ku yi lagau da shi ku mai da shi abin banza ku rinka ihu da waƙe-waƙe da surutai ana karanta alkur'ani sai su yi ta hayaniya da waragiya da wannan ne zai sa ku samu nasara wasu suka ce ma'anar isma'u din kenan amma wasu malaman suka ce asamu ana nufin al'ijaba cikin su akwai imam al-qurtubi a cikin tafsirin sa haka kuma imam muhammad al-amin shinqiti shi ma haka ya faɗa cikin tafsirinsa da imam al-bagawi shi ma yace asamu dinnan ana nufin wato al-ijaba ne dan kalma sami'a kamar ana akan ce ijaba ya ji ya bi ka ji abin da nake faɗa eh na ji baba ne yake gaya wa ɗansa ya gaya masa magana ce ka ji me nake gaya maka eh na ji baba a nan gurin kawai ya ji ne koko ya amsa abin da aka faɗa zai aiki da shi a'a ba ka ji tsoron Allah mana ana nufin ya amsa zai aiki ko ba ka bane ba wai kawai ya ji amma bai zai yi aiki ba ko da a Hausa ma da haka kalmar asamu ana nufin alijaba ne wa ta'a kamar yadda Allah yake cewa kamar yadda ake faɗa cikin sallah ma yana faɗa ko sami Allahu liman hamida me ma'anar sami Allahu liman hamida Allah ya ji a'a Allah ya amsa bukatun wanda ya gode masa ba wai Allah ya ji adama ya Allah ya ji amma kalmar sami Allahu ana nufin Allah ya ji kuma ya amsa duk abin da ka faɗa ba kai alhamdulillah rabbil alamin ka karo hajji sura ka daɗa girma Allah ka ce Allahu akbar ka ƙara wata addu'a a cikin rukuyi sai ka ce sami Allahu liman hamida sai abin da ka ce to Allah fa ya ji kuma ya amsa addu'ar wanda ya yabe shi ko wanda ya gode masa shine ma'ana da haka kun ga anan a a a a, a wasma'u ana nufin ku ji ku bi ko ba ka bane innama kana qaulul mu'minina إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ما معنى سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون تسشي أجبنا من أمس كرنك يا الله وأطعنا كما من مكتاع ذاك كلمة السماع تنا نفن الإجابة wannan shine abin da malamai dai suka faɗa akan wasma'u din maganganu da yawa بقوة واسمعوا أي استجيبوا وأطيعوا قالوا سمعنا وعصينا سيسكت شيء سمعنا منججين كني سمعنا قولك وعصينا أمرك كما منسابا وأمرنا كبام سمعنا بالأذن وعصينا بالقلوب منجد كني أما منسابا دزكا تمو wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim Allah ya ce an sanya musu san bautar dan maraki saboda kafircin su ay udkhila fi qulubihim fi qulubihim hubb al-ijl wa khalataha an sanya musu san bautar dan maraki na shirka wannan ya cakuda a cikin zukatan su shirka ta mamaye zukatan da haka ba mamaki dan sun ki su bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama qul gaya musu ya manzo Allah bi isa ma ya amurukum bihi imanukum tir da abinda wato imanin ku yake umartan ku an ta'budul ijla min dunillah da yake sa ku ku rinka bauta wa dan maraki ba Allah ba ai bi isa imanin ya amurukum bi ibadatil ijl tir da imani irin imanin da zai rinka umartan ku da bautan dan maraki hana ku bautan Allah in kuntum mu'minina in dai har ku mu'mine ne bi za'amikum da abinda kuke rayawa وذلك أنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا saboda ai daman sun ce sun yi imani da abin da aka saukar gare su fa kadzabahum Allahu azza wa jal Allah ya ƙaryata su yace wannan abin da suka faɗa ba daidai bane kuma ƙarya suke ba wai suna yin imanin ne na gaskiya ba sai Allah ya ce mai kuma قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس na'am
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين na'am ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين gaya musu in kanat lakum ad-darul akhirah idan har gidan aljanna naku ne shine ad-darul akhirah anan inda Allah khalisa gidan aljanna taku ce a gurin Allah keɓantacciya ku aka keɓancewa min dunin nas banda sauran mutane ku ne kadai za ku shiga fatamanna wal mauta in kuntum sadiqin to ku yi burin ku mutu mana in dai da gaske ne yahudawa sun yi wasu gurace-gurace da da'awa da yawa da alwashi da suka ci ga ubangiji ta yadda suke cewa lanta masana naru illa ayyaman ma'aduda da kuma suke cewa wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara da kuma fadin su nahnu abna'ullahi wa ahibba'u duk wannan riye-riye ne suka yi ai ba wanda ma zai shiga aljanna in ba ba yahude ba ko wani sare wuta ta musulmi ce wani gurin kuma suka ce ai mu wutar ma ba za ta taba mu sai wasu kididdigan kwanaki kawai a wani wurin suka ce nanu abu na'ullahi mu fa yayan Allah ne wa ahibba'uhu kuma mu ne masoya Allah mana Allah shi mu ya fi so to shikenan qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas ga musu ya Muhammadu idan har ad-darul akhira gidan lahira na aljanna da aka tanadar da take ta ubangiji ne ta ku ce ku ku kadai khalisatan a keɓance min dunin nasi banda sauran mutane sai ku kadai fa tamannaw al-mauta to ku yi burin ku mutu ir ku ce za ku mutu ku ce yau a mutu a za su iya shine Allah ce wallan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim walan har abada ba za su taba yin burin mutuwa ba wai arne ba yahude ka ce ka je wai yana cewa wai shi gwanda ma ya mutu ko suna cewa duniya ta tashi su mutu saboda su je su ga aljannar su za ku taba jin suna wannan walan yatamannahu a wata ayar walan yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin Allah shi ya san azzalimai waɗannan mutanen azzalumai ne hakikanin zalunci Allah ku shi ya san halin su shi yasa ba za su yi wannan burin mutuwar ba hadisi ya tabbata kamar yadda a- a- a- malaman tafsir suke faɗa manzo Allah yake cewa wallahi da yahudawa sun cika wannan abin da Allah ya ce su yi, suka ce mutum suka ce su mutu din a lokacin wallahi duk sai sun mutu duk wani bai yahude na duniyar nan wallahi sai ya mutu duk wani bai yahude na duniya sai ya mutu Abu Jahal wata rana yayi wani gatsali ayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a gindin ɗakin Ka'aba sai ya zo yake cewa wallahi yau sai na je na taka wuyan Annabi na tattaka wuyan nashi wallahi la ata'anna ala unukihi sai na je na tattaka wuyan Annabi sallallahu alaihi wasallama sai labari ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga abinda abu jahal ya faɗa a kansa ya ce in ya sake ganin ka ka zo kana sallah ko kuma ya ganka kana sallah jiya ko shekaran jiya ya ce zai zo ya tattaka wuyanka manzo Allah yake cewa wallahi law fa'ala la akhadhathu al mala'ikatu ayana wallahi da ya kuskure ya zo ya taka na dan ina sallah to da mala'iku sun kama shi ayanan kiru da muzu za ma ku ga mala'ikun dalla dalla za su zo su kama shi amma Allah ya taimake shi bai ba ba dai mutum to Allah ce ku- ku yi burin mutuwar wannan da'awa ce ka ce bai hude ka mutu ka ce ka ce ka mutu in gaskiya ne kana ganin kai dan gatan Allah ne to bari aka ce ka tunda zaka tafi ka je ka shiga gidan aljanna ƙarya ce kawai suna da burin rayuwa shi yasa Allah yake cewa walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin to aya ta karshe sai ce
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه na'am وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر na'am والله بصير بما يعملون
mutanen da wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya yace wallahi zaka same su su suka fi kowa wato kwadayin rayuwa wannan martani ne Allah ke mayarwa tunda sun kasa cewa su mutu din wala tajidannahum wallahi zaka same su su suka fi kowa burin mutuwa ahrasan nasi ai suka fi kowa kwadayin rayuwa ala haya wa min alladhina ashraku kai sun fi sauran mushrikai ma sun fi sauran kafaran duniya ma burin su mutu yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wanda ɗayansu zaka ga yana burin cewa ina ma da za a rayar da shi shekara dubu wannan ita ce fa gaisuwa da take tsakanin kafarai majusawa idan an haɗu za a gaisa da juna sai a ce ish alfa sana ma'ana kamar da hausa ka da abokin ka a- a titi za ku gaisa assalamu alaikum assalamu alaikum maimakon wannan su gaisuwa su sai dai ka ji suna cewa ka rayu shekara dubu ma'ana ya gama birge dan uwansa kenan yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana Allah ya ce amma ina wa ma huwa bimuzahzihi min al'adabi an yu'ammar tulu umrihi la yunqidhuhu min al'adab da zai rayu shekara dubu ɗin shekara dubu ɗin fa ba za ta nesantar da shi ba shine bi muzahzihi wannan muzahzaha muta'addi ne da kuma lazim ya ta'adda sannan kuma kan zamantowa lazimi wannan shekarun ba za su fa kubutar da shi daga azaba ba inda zai shekarar dubu ɗari ƙarshen tika tika dai tik in an gama rayuwar da dole a tafi gidan wuta wallahu basirun bima yamalun lalle Allah tabaraka wata'ala yana gani mai gani ne dangane da abinda waɗannan arna kafirai suke ainihin wato aikatawa a rayuwarsu wannan aya daidai take da faɗin Allah afaraita in matta'anahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un Imam Muhammad al-Amin Shinqiti yake cewa wannan aya din wallahi ita ce mafi girma daga cikin ayoyin da take nuna mana haɗarin burin mutum ya tsawaita rayuwa a duniyarsa ba yana aikata alheri ba ya ce yau gashi yahudawa suna burin da za su rayu sama da shekara dubu amma allah dai ya ce tsawon rayuwar da baya hana mutum kuma ya je fada cikin azaba kaga da allah zai baka ka mallaki duniya gaba ɗaya ka tara duk abin da ka tara yalwa ne jin daɗi ne kwanciyar hankali ne duk rayuwarka ka shekarar dubu kana jin daɗi baka san wahala ba kana mutuwa da Allah ya jefa ka azaba ta minti ɗaya za ka manta da wannan jin daɗin da kai na shekara dubu kuma wannan shi ke faruwa a rayuwa ma mutum yana cikin zaman lafiya ka yi shekara guda baka yi ciwon kai ba baka yi rashin lafiya ba kawai wata rana Allah ya ce a duba takaddunka aka zo aka tsoro maka wani masifaffen zazzaɓi amai gudawa tashin hankali aka kasa gane typhoid ne an yi ba a gane ba malaria ne an yi ba a gane ba har ma dai aka fara ganin cewa wannan zazzabin ne na mutuwa ne insha Allah lokacin da kake cikin wannan rashin lafiyar ka manta jin daɗin da kai na shekaru aru aru da suka wuce haka ne to wallahi malam duk daɗin da mutum ya ji a duniya yanda ya mutu ya kuskure ya mutu ya je shiga wuta zance ya riga ƙare ba za ka tuno wai a duniya wai cewa wai fa ka ji daɗi wai za ka benefitin wannan daɗin da da kake ji ba shi daɗi in ka ji shi ka riga ka ji shi baya zuwa ya maka amfani bayan wata musiba ta zo ta same ka lafiya tana da amfani ne a gare ka lokacin da kake da lafiyar amma yayin da ta riga ta kauce sai cuta ta zo ta same ka ba za ka yi benefitin da wannan lafiyar ba kuma a wannan lokacin baka ce a to ai lafiya ta da bari in zo in amfani da ita a'a shi yasa masu hali masu mulki masu wadata masu abin hannu wanda Allah ba su rufin asiri aiki ne Allah ya baka sana'a ne Allah ya baka ilimi ne Allah ya baka baka da matsalar abin da zaka ci baka da matsalar gidan gidan zama baka da matsalar rigar da zaka saka baka da matsalar me zaka yi me zaka kulla me zaka kwance wallahi ka tsaya kai wa Allah bauta in ka kuskure mutuwa ta zo ta tafi da kai za fa ka manta da wannan jin daɗin ne ga baki ɗaya da kai shi abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah gargadi yake kuma yana tunatar da mu gaba daya cewa da Allah yan uwa ana sanar da duk wanda yake sa cajin waya a nan masallacin ya mai da hankali saboda akwai waɗanda suke satar waya su kuma abin da yake kawo su gurin karatu ba sauraron karatu ba satar waya sai a kiyaye dabarar da ya kamata ka yi shine idan ka zo da waya ka ba ta caji sai ka tawo da dan soket ɗinka aljihu ƙarƙar yawonka ba akwai ƙanana ba sai ka jona sai ka aje ta gurin karatunka ka sa ta a gabanka kana yi wani makocin kamar zai jona waya uku waya uku shiken amma mutum ya kai cajarsa waje za a iya ɗauki tabbas kuma gaskiya ne da haka a kiyaye a nan kuma nake faɗa duk wanda ta kuskure ta kuskure maka muka kama ka kasa ci waya a nan ni dai a nan karatuna insha Allah za ka kwammace baka sace wayannan ba ina gaya maka wannan da babban baki da wasali in kana nan kana ji in tsautsaye ya sa muka kama ka ka sace wayar wani ana ka sace waya ko yawa to zaka san ka sace waya in Allah ya sa kai kai tsammani wai zamu dauke ka ne haka a banza mu kai ka gurin yan sanda shikenan gobe ka zo ka ba su 500 su sake ka ko dare yayi sanyi ya dame ka a sake ka a'a tun daga nan zaka san cewa ka zo gurin da ake addini yawa za mu maka abin da ya kamata kuma kuma za mu miƙa ka gurin 'yan sanda ku je can ku ƙari da su jama'a mun faɗa ko? muna da abubuwa da yawa da za mu yi maganin mutum ba duka ba za yi amma ba za ka ji jiki wannan bawan Allah yana cewa am da Allah ja hankalin mutane saboda rauni da suke na imani da yake samu su musamman zuwa gurin karatuka sai ga mutum da yana zuwa karatu sai ya daina da ya fara rurururu sai ya daina to dama haka al'amuran suke am, kullum malamai kam suna faɗa karatu dai mutanen Kano dai alhamdulillah Allah ya hore mu kullum kawai gari za ka ga guraren da ake karatu bila adadin hujja fa ta sauka yanzu ka yi ni kana hidindimun ka na duniya gaba daya amma ba za ka iya bawa Allah tsakanin magarba da isha'i ba amma yanzu in a banza ne yawo haka ko wani abu da sauransu yanzu mutum zai je taron ɗaurin aure sai awa biyu yana tsaye ana harka bai damu ba amma da an zo karatu sai ga mutum yana ta duba agogo ya gaji shi ɗan yana cewa ta kyauta kuma in ka tashi kyauta ina za ka je kamar yanzu kana zaune ne fa zaman nan da muke ana ta rubuta mana ladan muna yin sallah ne saboda muna jiran isha'i ne ta yi kuma yanzu ma ina ma rayuwar take in ba ta in- in- in- ina duk rayuwa take da daɗi in baka zuwa kana sauraron karatun addini Allah nake gaya muku babu daɗi irin kaga kana tattauna akan addini kullum kana samun karuwa shine rayuwa take daɗi amma ga mutum ya ƙi ya zo gurin karatu kawai zai tafi yawansa to wannan raunin imani wallahi ya kamata mutum ya kokari ya yi wa kansa cajin imani saboda mutuwa yanzu a nan gurin a nan gurin kuna gani tun da muka fara karatu nan mutum nawa muka tattauna cewa sun mutu kuma a nan suke zama a nan ɗin nan ciki suke zama sai ka ji wani a ce ai wani ya tafi ya je jos a dawowa sun kwafsa a ɗari ya mutu wani ya je kaza ya abu wani mota ta buge shi to kai ma fa bai gagara ba ba ka so idan ka mutu mala'iku su kai takaddun ka cewa duk rana kaza da rana kaza ka ba wa Allah ne kana zuwa kana sauraron addinin Allah ko da wannan ba za ka yi tsammanin Allah zai cece ka ba to wai ka je ina in baka je gurin karatu ba me za ka je ka yi ka zauna gurin mai shayi me ka ga min da za ka je kasuwa dai an rufe ta da da- da da ko ko ba ka bane in zancen ne ma to za ka je wani ya ce sai zance kuma yanzu ita budurwar sai ta hana ka zuwa gurin karatu ai gwanda ka rinka yi kana dubawa da haka wallahi ku kiyaye kuma daman alamar imani shine abin da mutum in ya fara shi zai tabbata wanda Allah bai bashi dace ba za ga zai fara abu rurururu sai daina to haka mutuwa za ta zo sai ya fara ya fara ya fara in mutuwa ta zo sai ya bari sai mutuwa ta dauke shi baya yi ahabbul amali ila Allah adwamuhu wa in qalla mafi soyuwar aiki a gurin Allah shine wanda yafi dawama ko mun karancin sa da ku kiyaye dawwama akan abu yana da kyau da wallahi in za a fassara ma aya ɗaya kawai a ce mu fassara aya ɗaya a tafi ko a karanta ma hadisi ɗaya a tafi ko na makamancin wannan ka samu karuwa ina fata ana fahimta shikenan ka samu karuwa to shi malamin da yake zuwa ke karantar da kai shi bai fashi ba yana da shagulgula wata kila ya fi shi ta gali kai me- kai da me za ka yi fashi me yasa za ka yi fashi kai da ka kiyaye yan uwa Allah ƙara mana imani wannan ba Allah ya ce wai sun yi sallah tare da wani liman bayan an zo ta hiyar karshe sai ko kwanto ya kama shi sai ya juyo sai ke cewa jama'a sallah ta cika sai wani ya juyo ya ce eh sallah ta cika sai ya sallama to wai me hukuncin wannan sallar to idan yana ganin kaman bai yi tahiya bane ba to shi liman din sai ya tahiyar idan kuma yayi ne to wannan abin da ya gaskiya kuskure ne ko kwanto yake yi, in ko kwanto ya same ka sai ya sallama a haka ai ko kuma ya tahiyar ba yana kwanto bane ba ta cika ko wacce cika ba bakin nasa ba zai iya maimaita yan bane da yazo zai yi sallama sai ji yayi tayya ko bai tayya ba saboda tsabar rudu da rudewa ka zo zaka yi assalamu alaikum wai baka san ma kai tayya ko baka yi ba Allah raba mu da wannan gabala a to akwai rudewan da ya wuce wannan shike da abin da zai sai dada maimaita tayyar sai ma musu ce ka lalle yau liman yayi addu'a ashe tayya biyu yayi to abin da ya kamata yi kenan to bai yi wannan ba sai ya juyo ya magana wannan akwai wasa a sallah a ciki idan da gangan yayi sallah ta ɓaci idan kuma yayi ijtihadi ne to sai a bashi yayi kamar magana ce ta gyaran sallah amma kamata yayi sujada ba'di saboda yayi wani abu a cikin sallah sai sujada ba'di akan wannan da aka kuskure ne to shine kuma illar ku sanya limamai jahilai duk lokacin da ka ɗauki wanda bayi da karatu ka sa shi ya jagorance ka wata ran zai baka mamaki su illar mutanen mu shine wai an dade ana yi an saba ko kawai da an ga mutum shikenan an ga abin nan ne sai a tura shi a'a ba wani magana wanda ya cancanta a sashi wanda bai cancanta ba kar a sashi ina jin mutum zai je asibiti sai an samu kwararren likita akan aikin ido sai a sashi a ba shi wannan option ba a zuwa a samu likitan da yake warkar da gyambo a ce ka je ka duba idan mutane yana ana yi likitan ciwon kai daban likitan ciwon ciki daban likitan hanci likitan ido likitan makogoro ko likitan hanci da kunne da haƙori suna da bambanci da likitan da zai zo ya maka tiyata idan ƙaba ta kama ka haka ne direban tirela daban yake da direban tasi ba za a je a ɗauki direban tasi a bashi tirela a ce je kai ta yi ba dole sai ya kwas haka limanci ibada ne addini ne wa ya karanta limancin wa ya san addini sai a bashi amma yanzu limancin ma ya zama wanda yake da hanya in kana da hanya in ka san wasu sai a ma kawai shi ne abin da yake faruwa ko kuma babanka tsohon limami ne anguwa kuma an zo don kada a bar tarihin wannan abin kada ya kubuce a gida sai a ce ga ɗansa nan sai a naɗa ka zo kai ta mutane hauka aje ka zo kai wannan gwanda ka sa wani ya je magana ta gaskiya yanzu kaga duk limamin da zai zo ya wannan wallahi akwai jahilci a tattare da shi dan bai kamata a ce yayi haka ba bai kamata a ce yayi haka ba yanzu wani limami fa zuwa ya fa sallah yake ta tusa a cikin sallar kuma yake fito shi tsammanin sa cewa in dai yana yin limanci ne sai dai ya musu a haka daga baya ya je sake tashi ko ga mutum kaga ya zo yana yin karatun bai iya ba fatiha ma ta gagara fatiha annabi ya ce duk wanda bai iya fatiha ba bai da sallah duk wanda ya karanta fatiha ba daidai ba wallahi ya sallah ba ta yi ba da haka in limamin unguwar ku bai iya karatun fatiha ba alhamdulillahi rabbil alamin aramani araini maliki yawm madini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqina siratal ladina an anta alaihim ghairil mangarubi alaihim wala rali wallahi kana ba su kaga wannan gaba ɗaya ba qur'ani ya karanta ba hayaniyarsa kawai wani kuma zai tiryan tiryan tiryan sai ya zo karshe zai zai tsiyar yayi lafiya kalau a inda ake gane shi wajen gairil maghdubi alaihim anan ne zaka jira gairil magharubi alaihim wala rallin sai wani tajewa ma tukunna to kaga kaga wannan bai iya fatiha ba ko dai a je a koya masa ya koya ko kuma a canja shi a koya masa ya koya ko kuma a canja shi yanzu satin nan da ya wuce a wani state na je na yi wata tafiya na je tsayi ya sa ni na je na bugu wani limami sallah a wani masallaci ni dai in tashi in fita sai naga abin bai dace ba hudu ba ce yazo yana yi insha Allah kai da kake sahun farko ba za ka ji me yake faɗa ba kwaba kwaba na yi kokarin in ji me yake faɗa abin ya gagara abin da na san yana da wata tsiya da limamin da yake dan duniya ne ka san me idan ya zo kan ya ayyuhan nas sai rinka faɗa da ƙarfi ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas sai shiru sai sai ta faɗa hankali hankali wallahi yana gama kawai da ƙarshe cewa qumu ila salatikum nace to yanzu wannan wani irin bakin jahilci ne wannan wai me amfani kudu ba tambayin ku nake me ake nufi da kudu ba wa'azi ake muku ku da kuke zaune jama'a sun zo satin karshe ya zo a zo a musu wa'azi a musu gargadi su gyara to limami ya zo yana yi ba wanda yake jinsa shi kadai yayi wa kansa ka san me yasa bai bayyana ba bai iya ba na kasa hakura sai da na tambaya da yake masallaci ne na wani basara yake sarki ne sai aka ce tab ai wannan shine bai fada ai mai matsayi ne bai iya abin ba amma da yake shi masarautan suke so ne musu addu'a aka ce shi ne zai duk wanda yake so ya zo bi shi wanda baya so kuma ya bari amma akwai malamin da yake tafsiri a masallacin shi ne ƙwararre shi ya iya ranar da wancan ɗin ya yi tafiya kowa sai ya ji daɗi amma da an zo ana magana ɗin sai ya ɓata rai sai ya je kai kuka sai manya su a bashi illar da manya suke mutane kenan mutum ya zauna ta ƙwargira bai iya abu sai manya su a yaƙuri a ƙyale shi ya zauna lafiya ya wani zaman lafiya mutumin da bai iya sallah ba ai tashi hankali shine a bar wanda bai iya sallah ba yana jagorantar mutane ko ya haƙura da ja'i da haƙura ya je makaranta ya koyo karatu shi kenan sai mu ci gaba da bin amma baya zuwa makaranta ko bai da niyyar je kawai abin gado shi kenan dai yana samu abin duniya kawai a bashi yana bata mutane sallah to kaga irin wannan gaskiya bai kamata ka bi sallah ba yasa na sha faɗa samari ina maimaita musu duk wanda zai sallah masallaci ka tabbatar ka san limamin da kake bin sa an daina ko yanzu kar kana tafiya da babur bur sallah ta kama ka kaga kaga an tsaya an kaka bi ana sallah sai ka je kabbara ka mutun sallah a waye tukun ya yi sallah ko bai iya ba dan wani zaka zo ka bi sallar ka kwammace ma da baka bi shi ba sai ka tace masallacin da zaka bi amma wai cewa wai masallaci masallaci ne a a sai in ya iya sallah in bai iya sallah baka bar masa kayansa dan wallahi babu wani uzuri wai ka je gurin Allah ta ai ai malam wani ne na ruwan Allah da malam wani ya iya sallah ko bai iya ba kawai shi ne wannan ba Allah yake cewa Allah shiga wata malam barka da wannan babban aiki Allah ƙara ladan Allah taimaka mana ni wani abu ne yake damuna wani lokacin gaskiya to gaskiya ba da zai gyara lamirin cewa ya wani lokacin gaskiya sai ya ji bai da imani ya ce sai ya ji shi bai da imani kuma ga abin tausayi amma sai ya ƙi jin tausayin yayi ya ji tausayin sai sai ga kawai ba wani abu Allah ne mutane kenan ya ce shi yana ganin yana bukata a taimaka masa da addu'a sannan kuma wai me sa haka yake faruwa to gaskiya imanin naka ne ya rauni amma akwai abubuwan da ake fanalbitin din imani sai ka je ka yi na ɗaya dai wannan tambayar da kai ya nuna maka cewa insha Allah Allah ya maka fatayi kuma Allah yana son ka da alkhairi yayin da ka je wannan da'af din yana samun ka to abinda za ka fara lazumta shine na farko dai ka koma ga Allah koma ga Allah nan ka lazumci salloli na farilla akan lokaci da nafilan su sannan kuma ka yawaita karatun alqur'ani uwa uba ka sa qur'ani a gaba kai tai idan daga falaki zuwa nasi ka iya ko daga alamtara zuwa ƙasa kai tai ka iya kai tai ki ta maimaita ka rinka sallah da daddare idan baka azumin litinin da alhamis ka kama yi daga gobe ko daga wani satin daga wannan ranar litinin mai zuwa ka rinka yin sadaka ka gyara mu'amalarka da mutane in dai kana waɗannan abubuwan na gaya maka kana zuwa gurin karatuttuka na ilimi kana jin ana cewa Allah ya ce annabi ya ce to ko ba komai zaka ji tausayin ya zo maka kuma imanin zai zo ma amma fa abin da yake raunana imani rage aiki idan mutum da ya saba yana yin azumin litinin alhamis sai ya daina to imanin sa yayi ƙasa kenan ko ya yadda ko bai yadda ba idan mutum ya saba yana tashi da dare yana sallar dare sai ya daina tashi yanzu to imaninsa ya yi ƙasa kenan ko ya yadda ko bai yadda ba idan da yana yin sadaka sai yanzu ya daina bada sadaka to imaninsa ya yi ƙasa ko ya yadda ko bai yadda ba idan da yana kaza yana kaza sai ya daina to wannan imaninsa yana ƙasa to irin waɗannan abubuwan ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana da mutum yake dainawa shine zai zo ya wayi gari imanin nasu kuma ya rozaye gaba ɗaya daga nan kuma sai a zo ana neman da sallar ma kaga mutum ya daina da mutum yana sahun gaba sai ga ya fara ɗale bodi yaya aka yi wane ce wallahi issues ne sun yawa issues kaji fa baya zuwa su kamsu salawat wai wai issues wai ci wai bature issues wani issue ne zai hana ka sallah ya kamata a kiyaye wallahi mu ji tsoron Allah da haka dan uwana ga abin da ya kamata kai sannan kuma ka ci gaba da roƙon Allah wallahi duk muna da buƙatar wannan yawaita ibada muna da rauni wajen ibada kaga mutum gashi da alamar addini amma baya tashi da dare yana ganawa da Allah wallahi wallahi duk wanda yake so ya gama duniya lafiya wallahi ina gaya mana yan uwa ni ina yi wa kaina fada ina kuma yi muku fada wallahi mu kama dare a rinka tashi da daddare ana ganawa da ubangiji ana sallar nafila ana karatun qur'ani wannan daren anan ake mika bukatu Allah alamar mutum yana da imani kaga yana da alaka da ubangiji da daddare amma mutum ya kwanta tun farkon dare har ƙarshe irin yanzu lokacin dare yana tsawo kawai sai dai in yayi kokari kaga ya zo sallar asuba wallahi wannan akwai rauni ba sannan ɗan azumin nan koyaya ko da ulsa duk ta kashe mu yanzu a yi ƙoƙari ana jarrabawa koyaya a yi ƙoƙari ana jarrabawa ko da a wata ne kai azumi kwaya uku ɗin nan in ulsa ta kashe ka in ku baka da matsalar ulsa ka rinka yin azumin litinin alhamis yanzu wasu suna nan sun saba ba yadda za a yi ranar litinin kaga yana cin abinci Allah ya taimake shi sai dai ya yi tafiya ne ko yana tafiya jikinsa ya zama yanzu wani a cikin nan gidansa duk ranar litinin ana azumin nafila duk ran alhamis ta yaransa ƙanana suna azumin nafila har riga an saba kawai tashi ake da azumi automatically kawai kaga wannan ya dace ya dace mutuwa ta zo dauke shi haka amma gaskiya ma ahlus sunna muna da sakaci kaga mutum bai na filfili ma ba a fiye yi ba karatun qur'anin nan kaga mutum bai fiye yi ba sai ka zo ka zaunar da mutum ka ce dan Allah rabanka da kai sauka qur'ani tun yaushe ya manta daga ramadan sai ramadan yaushe imanin ka zai haɓaka qur'ani fa littafin Allah izu 60 fa kai da ka sauke shi daga ramadan sai ramadan to me kake yi yanzu kullun kafin ka fita kasuwa ba za ka iya buɗe ka karanta izu biyu ba da asuba in ka tashi a masallaci kafin ka tashi kai izu biyu kawai ka rufe ka tashi kada ka sake karatu sai gobe biyu biyu din nan idan kai wata ɗaya ba ka sauka ba duk wata kai sauka duk wata ka karɓo albashi kuma duk wata ka yi sauka to akwai tambayi waɗannan sauran sai wani sati insha Allah ta'ala saboda lokaci yayi Allah ubangiji ya saka mana da alkhairi gaba daya kuma Allah ya kara mana himma da kokari ya tsare mana imanin mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد